بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ويدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha uku ne ko ga watan jumadal ula shekara ta dubu da da da arba'in shida, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin sha biyar ga watan Novemba shekarar miladiya hudu, wannan shine darasi na ɗaya kenan insha Allah cikin jirage darussa daga littafin urjuzatu uddatu talab bi manhaji bi nazmi manhaji talaqi wal adab kamar da muka saba a wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul muna yin darussa ne mabambanta daga littattafai galibi wanda suka shafi ulumul ala wanda ya shafi aqida usulul fiqh ulumul qur'an ulumul tafsir lugal arabiya da fannoni dai gwargwadon hali gwargwadon bukata to yana daga cikin abubuwan da muke ba da muhimmanci da su a wannan ajin wanda namu ne ɗaliban ilimi shine abin da ya shafi manhajiyar ilimi da ladubba da kuma wato ƙa'idojin koyo da sana'ar ilimi gwargwadon hali mun ɗan yi ƙananan littafai kala-kala a wannan yanayin to kuma dama muka ce zamu daga cikin jirgin tafan da zamu zamu yi a kona littafi wanda waƙe ne mai suna urjuzatu uddati talab bi nadmi manhaj talaqi wal adab wannan waƙe marubucin sa sunan shi Sheikh Abdullah ibn Muhammad wanda aka fi da suna Sufyanu al-Hakami baban nashi shine Sufyanu al-Hakami amma sunan shi Muhammad Uh, malami ne mutumin kasar saudi arabia yana raye har yanzu allah ya saka mashi alkhairi to littafin nashi uh, shine yake cikin lissafin abubuwan da za mu uh, karanta a wannan yanayi za mu yi amfani da wannan matini wanda akwai kuma ta'alika da shi malamin ya ma matinin idan bukata ta kama za mu dinga koma zuwa ga wannan ta'alika da su ne isafu zawil adab لكشف اللثام عن عدة الطلب akwai kuma wato waƙe ɗin da aka rera ita waƙe ɗin ita wannan waƙe an rera ta zan saka mana wani sashi muji wanda aka rera shi shi ma zai amfani sosai musamman ga wanda yake so ya haddace in kana saurara yau lokaci bayan lokaci zaka ga ka saba da abin da ake faɗa kuma ka haddace zan ɗan mana ‘yar mukaddima gajeruwa kafin mu shiga cikin littafin. A al'amarin ilimi wanda gado ne ga baki ɗayansa daga annabawa, kamar da annabi sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa cewa al'ulama uwar fatul anbiya malamai suna gadon annabawa ne, abinda suka gada shi ne ilimi. Dama kuma ya ce, Matsalu ma ba a sanin Allahu bihi min al-huda wal ilmi, abinda Allah ya aiko shi da shi na shari'a da ilimi annabi ya ce kamar ghaib kamar ruwan sama ne ta fuskar fadin albarkarsa da tsananin bukata zuwa gare shi da gamewarsa a ko'ina da sauran dai abubuwan da malamai suka mulahazanta a matsayin su ne aujo na wannan kwatance tsakanin ilimi da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gefe guda da kuma ruwan sama a zamu ga cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya fara aiko shi sai da ya fara aiko shi da magana akan ilimi kuma abinda aka fara bayyana masa shine ikra kama akai maganar salli ko sum ko hajj kama akai maganar waɗannan ibadoji sai da aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq hatta kalmar tauhidi ba ambace ta ranar farko a cewa ka ce la ilaha illallah ba sai da aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyi biyar na farko suratul ikra to za mu ga kuma Allah maɗaukin sarki da kanshi ya jibinci al'amarin wato gwama abin da yake karantar da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da kuma tarbiyyar da yake yi masa. bayan kasancewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dama ɗabi'arsa mai kyau ce halayyarsa abin yabawa ne matafiyar rayuwarsa abin ban sha'awa ce kamar da Allah ya bamu labari wa rafa'ana laka dhikrak da irin ma dalla sahibukum wa ma gawa da irin wa ma yantiqu anil hawa da ire-iren su ga sunan ma zagal basru wa ma tsaga duk wannan yana nuna irin natsuwarsa da takatsantsan ɗinsa da halayensa ma kazabal fu'adu ma ra'a manzo Allah kasance mai gaskiya mai amana mai mutunci mai sanin ya kamata wato dama ɗabi'arsa da halayensa sun dace da mutumin da zai irin wannan jagoranci na addini amma duk da haka zamu ga Allah madaukakin sarki ya karantar da shi wasu ladubba ya hana shi wasu abubuwa ya ce kuma yayi kaza ba laifi dan abin ya dace da kamalarsa alal misali Allah ya ce mishi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah an hana shi ya ce zan yi abu kaza gobe sai ya ce in Allah ya so Allah ya ce mishi wala tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya Allah ya hana shi ya dinga leke-leke yana hange-hangen abinda Allah ya ba wasu mutane waɗanda ba shi ba na abun duniya abun banza Allah ya ce mishi wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula an hana shi jiji da kai an hana shi alfahari an hana shi kafafa Allah ya sake ci mishi la tuharib lisanaka lita'jala bi an hana shi gaggawa wajen harkar ilimi da karatu wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wannan mahani ne game da gaggawa da da da saurin yanke hukunci Allah ya ya ce ka ce musu ƙul lausha Allahu ma talautuhu alaikum wala mene adrakum bi faqad labistu fikum umran min qablihi afala tusiru afala ta'qilun Allah ya ce musu ka ce musu da Allah ya so da ban zo na karanta muku Qur'anin nan ba kuma da ban ma riga ku sanin abin da yake cikin shi ba kuma ku ga na shekara kusan 40 a cikin ku ban taba cewa kowa kanzil ba kuma ku da hankali ne yanzu a cikin Allah yana nuna masa cewa shi ilimin da Allah din ya bashi zabi ne kawai daga Allah ba yin kansa bane kaga wannan ladubba ne da suka shafi tarbiyarsa a matsayin shi na manzo Allah ya ce kace musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wala kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa sani su ga sanan da yawa in laka an ce mishi kar yi kaza to yi kaza da ka tsaya ka natsu za ka ga wasu usul ne da ƙawa'id na kamalar da ta dace da irin siffar mutum ka masa Allah yake koya masa. To daga nan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi ma ya dauki gabarin koya wa sabon shi wannan ladduban. Bayan abubuwan da Alƙur'ani ya koya musu kai tsaye an koya musu ladabin da za su rayu da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladabin da za su rayu da ilimin da Allah ya ba su yadda ya kamata su mu'amalanci abin da suka sani alal misali Allah ya ce musu ya allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashuru wala musta'nisina li hadithin Allah ya ce kar ku shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai inda dalilin da yasa aka ce ku shigo kamar an kira ku zuwa ga cin abincin walima an ma ga ce kar ku je kuna jiran a gama abincin kar ku shiga kafin lokaci gaira naziri na ilahu kar ku je ku zauna ku jira ku tafira ku bari sai an ce yayi ready sannan ku sannan kuma idan kun ci fantashu bayan ci zama tsaye gumi wala musta'anisi lil hadithin kar ku kikiro wata sabuwar fira a wajen saboda wannan akwai cutarwa ga malamin naku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi mutum ne mai kunya kaga guda biyu an hana su cutar da malamin su kuma an gaya mana cewa shi malamin mutum ne mai kunya duk wannan akhlaq ne ake ta gaya mana na masu mu'amala da ilimi kuma muna ganewa jama'a haka kalli a la tadalu du'a annabi bainakum du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'd kar ku sanya wato kiran annabi kamar da ku kiran junanku ku kwalla mai kira ku kira shi da sunan ba'a ko zolaya aka ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku dinga daga muryoyinku akan muryoyin muryarsa ga sunan ire-iren wannan da ire-iren su da ire-iren cewa idan kun zo wurinsa faƙaddimu baina yadai najwakum sadaqa to waɗannan duka ladubba ne Allah madauki suke ilatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ta'amulinsa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda alfarman manzantaka da annabta da malanta da shehunta da tarbiyyar da yake musu to haka nan zamu ga aikace da kuma a maganance Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta sahabbai magana ku yi kaza kar ku yi kaza ku daina kaza ku ce kaza ku bar kaza mu ji wasu da yawa a cikin karatukan da zamu so daga nan ne su ma sahabbai suka tarbiyatar da tabi'ai akan haka su su zuhuri su urwa su amra da makamantansu su ma suka tarbiyatar da ɗaliban su akan haka to a wannan zamani na bayan tabi'ai atba'u tabi'ina to daga nan aka fara samun tataɓirza an samu cikin tabi'ai amma yana da karanci aka fara samun wato zamiya da sauka daga kan turba da yin wasu abubuwa da suka saba wa abin da ake tsammani daga mai irin wannan siffa so da haka zamu ga anan ne aka fara tacewa har ake cewa iyaye da malamai suna intiqa'in wa za su ce ƴaƴansu su je su koya musu karatu mafi imam malik tarce take ce masa na tura ka gunwa ne ka koyi tarbiyyarsa gun rabi'a ka koyi tarbiyyarsa kafin ka koyi iliminsa haka al'imamu al-khatib ya ruwaito cewa wane da wane sun kasance yin suka je gari kafin su je gun malami sai sun ci gita a cikin al'umma su tambaya wane ne malamin da ke da siffa iri kaza haka ambata musu siffar suka ji ta dace da siffar mutanen kirki to sai su je su koyi karatu a gurinsa idan suka ji siffarsa ta bambanta da siffar mutanen kirki ma'ana da al'umma ko makwabta ko iyali ko ɗalibai ko ‘yan uwansa malamai ko duka waɗannan jama'ar suna kuka da ƙorafi a kan mu'amalarsa to ba su shi karatunsa ba ana na haka buƙaci zuwa ga ƙayyada waɗannan ƙa'idoji da tsare-tsare a cikin littattafai irin yadda khatibu ya yi a cikin littattafansa cikin alkifaya da cikin aljami da akhlaƙin rawi cikin alfaƙi wal mutafaƙi da ire-irensu aka zo ‘yan baya ma suka yi ta yi tun ana rubutawa suka wasu littattafai a aka ware littattafai na musamman a nan mun karanta littafin badurdin ibn jama'a alkinani mun karanta wasu abubuwa da yawa a cikin alfiya ta al'iraki abubuwa gashi nan muna karatun jami'u bayan al'ilmi wa fadlihi na ibn abdulbari wanda muhimmi ne kwarai akan a wannan babin mun karanta abubuwa daban-daban to amma abin da ya sa har yanzu za a yi ta ƙara wato dawo da magana baya in sahar ta'abir shine na farko tukunna shi karatun ladabin ilimi ya kamata ya zo ne kafin ilimin saboda kusa yanzu duk abin da muke yi tunda Allah ya sa galibin mu na muna da wani nasibi a ilimi an ya tada baki an ya hadda wani ma yana wa'azi wani ma na hudubar juma'a wani ma ya iya raddi wani ma yana da rubuce rubuce kaga kowa yana da dan nasibin sa ilimi amma kuma a ɗabi'ar da muka koya ta karatu a wannan zamanin to ilimin kawai ake koya bi man an an tarbiyyati wa anil akhlaq a makarantun zaure galibi zaka ga littafi ɗaya yake dogara da shi shine zarnuji ta'limul muta'allim to littafin ta'alim yana da kyau ta fuskar bayanan da ke cikin sa amma yana da matsala ta fuskar content din ka'idojin da aka kawo da hukunce-hukuncen da ladubban masu kyau ne amma content din yana da matsaloli ta fuskar inganci so da zaka ga malamai da suke tafiya a manhaji ta hakiki suna baya baya da littafin dama kuma shi karatun zaure galibi babu ta hakiki a cikin manhajinsa kusan duk abin da aka karanta kawai amanna ake yi da shi saboda haka sai ya zama da aka zo aka fara irin da'awa wannan ta izala ta salafiya ta karantarwa a masallatai da sauransu sai ba a cin karatun shi wancan littafin ba aka yi watsi da shi kuma galibi ba a yi replacing ɗinsa da wani ko wasu ba sannan kuma ɗabi'ar da ta zo ta yaɗu tun daga kafuwar izala ta muƙawama ta karatu ya zama wani rikici da muƙawama tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin sunna da bid'a tsakanin shirka da tauhidi tsakanin ahlus sunna da 'yan bid'a wannan ɗabi'ar muƙawama ta haifar da yanayi na kamar wani yaƙi-yaƙi to wannan yaƙi-yaƙin daga cikin farashin da aka biya shi ne ya taɓa asalin jauharin ilimi ta fuskar ɗabi'ar ilimi da language ɗinsa da al'adunsa so haka sai zama abin da yake yanzu kusan ƙara'i za ga ana ana rikici sosai a saha ta da'awa da saha ta karantarwa da ilimi a cikin yankunan nan namu akan kaza ya kamata ko kaza bai kamata ba kaza daidai ne ko ba daidai bane a rikici baya karewa saboda haka muke ganin cewa mu daga cikin abin da za mu wa kanmu kamar yadda yake manhajin mu a wannan makarantar shine mu muna yin karatun da asali zai amfane mu ne tukuna mu ba mu bayan aikawa da mutane sako bane a muna yi wa kanmu ne in wani ya ci moriya to ya ci ne a matsayin by product wato sai da muka ci muka muka rage kamar yadda ka san mai gona bayan ya dauke amfani ya gama to yana iya barin yan kale su kwashi kara da karmami ko harawa ko kaikayi ko wani abu dai da ya saura wannan shaki cewa by product ko amma ya kwashi asalin tsabar to kama haka muke gani saboda duk wanda yake jiwa daga nesa in dai ba cikin mu yake ko irin mu bane shi to asali ba dan shi muke wannan karatu ba in ma ya ji wani abu da zai mora to ya ci ya ci banza ne kawai ba na shi bane saboda haka akwai buƙatar a sake dabdala akan ka'idoji da manahiju na ilimi duk wanda ya ce yake ganin shi ɗalibin ilimi ne to na mai wasiya da kan kaina lalle ya sake ya sake tariyar manhajin da yake gudana a kai manhajin karantarwa manhajin koyo manhajin bayarwa content ɗin abin da yake faɗa da, da, language ɗin da approach ɗin abubuwa da yawa akwai zamiya a kansu to sai muka ga cewa tunda muna da littattafai da muka karanta ko wanda muke karanta akwai na can baya kamar yin zami bayan ilmi fadlihi wanda ya rubuta shi yarasu 463 kamar da kullum muke ambata kaga kusan shekara dubu an ta sama shekara dubu to akwai abubuwan da shi ba zai ambace su ba ko kuma ba za su dace da wannan zamanin da muke rayuwa ba saboda canji da tsawon lokaci sai muka bari mu sake lalubo wani kuma wanda shi na zamanin nan ne dan zamani ne har yanzu yana raye abinda yake yi ya dace da irin abinda muke gani ta yi wasu matsalolin duk da ba ɗan Najeriya ba ne, amma ta yi wasu matsalolin sa da kama da juna, da akwai matsalolin da ya universal. Din da ka zagaya ka zagaya za ka ga akwai irinsu, ko da ba su kama a kalansu ba zai zama suna da kama a jauharinsu. Kamar misali yanzu matsala mai sauƙi da kusan kowa ke yi tuhumar kowa da ita shine da hasada. Duk wanda ya maga ce ɗan hasada ne ko? To ba na ji akwai garin da babu hasada, ba na ji akwai garin. Sai dai ta ƙila kawai application ɗin hasada ya bambanta. ya suke nuna hasada su zai iya bambanta amma dai din da kaje watakila ba za a rasa ma hasada ba duk garin da kaje saboda yawan ta'amuli da da lafazi ko concept na hasada da ake ji Allah ya kyauta saboda haka muka dauko wannan waƙe ta malam Abdullahi Muhammad Sufyan Al-Hakami wanda waka ce gaskiya mai daɗi kwarai da gaske zan kunna mana wani sashi a jita sannan kuma za ga mun saka audios din a groups din da muke amfani da su na makaranta da kuma telegram ga wanda yake so ya sauke yana iya sauke ya saka mp3 dinsa ko a motarsa ko a babur dinsa ya ta ji haka haddace don abin da ya kamata shine a haddace din in kana ba sai kayi zaman hadda na musamman ba in kana ji kana ji kullum zaka ji ka rike duk dakikancin ka bitakrar larabawa suka ce ko ya ta'allamul himar maimai yana sa jaki ma ya iya karatu Allah ya kyauta to ya yayi wannan waka kuma akwai malamai da yasa suka yi masa takarizi ya basu ya matsa mun sai da suka karanta suka yi gyare-gyare suka sa albarka suka rubuta mukaddima iya daga cikin albarkar karatu abu na farko shine karka wuce karkar ka wuce inuwarka iya daga cikin matsalolin da muka samu a wannan zamanin shine kowa ya ce da kanshi da kanshi malami wato baya jira malaman shi su ce zo kai baya jira ya zama sun kauce sun yi ritaya ko sun mutu ya zama babu kowa sai a ce to hala za ka ɗan iya zo ka gwada a'a yana ta tsalle ne yana saka wandan da ba sa'an shi ba za ga rikici da yawa yana biyo bayan irin wannan ilimi na naɗa kai da kai mutum ya naɗa kanshi da kanshi ko da yana da ilimin amma za ka ga akwai abubuwa matsaloli za su biyo baya sosai saboda haka ya ba wasu malamai sun mushi takarizi kuma za mu karanta duk abin da suka faɗa insha Allah akwai Allama Sheikh Abdullahi ibn Abdul Aziz al-Aqil wanda babban alƙali ne a ƙasar a ƙasar Saudi Arabia ya ritaya akwai Muhammad Salim ibn ibn Addud ash-Shankiti Addud da wannan mashahuri malamin nan ya rasu Allah ya gafarta masa akwai kuma Abdullahi al-Mutlaq shi ma babban malami ne a ƙasar Riyadh akwai kuma Salih ibn Abdullahi al-Humaid duk waɗannan manya-manyan malamai ne bari mu fara da takarizin shi wannan addud wanda ya mashi takarizi ne a waƙe kamar yadda ya bashi a waƙa shi ma ya mai takarizi a waƙe kuma ya yi mashi wasu gyare-gyare ga shi ke cewa bismillahir rahmanir rahim takariz abinda ke takarizi shine wato ɗan takaitaccen yabo ko kalma ta yabawa ga aikin da wani na alkhairi musamman da ya a rubutu yace bi kalamin sheikhin al-allamatul muhaqqiqi al-jami'i bayna ulumil aqli wan naqli al-sheikh al-murabit muhammad salim ibn muhammad ali ibn abdul wadud al-mulaqqab bi abdud wannan muhammad wannan malami muhammad salim ash-shankiti ya rasu ne yau kamar shekara 15 kenan a 2009 ya rasu akan shekara 15 yanzu 2009 or thereabout a hijiriya 1430 rasuwarsa malami ne irin yadda kasan ne malaman shanakiɗa malaman martini yadda kasan aljani za ka ga iliminsu malam na ban mamaki ne da ban tsoro abinda suke nufi da ilimi jama'a wallahi ni da iyayen da na je ban ga irin da ake yin karatu irin na da irin na al'ummomin da kamar su ba in ka jan cewa na malami ne wallahi inda kasan ka ga nawawi ko ibnu kathirin ko ibnu rajab in yana magana wallahi da ka sayar wannan mutanen kake gani zaka ji suna tumbatsar ilimi ne kai malam ba kan gado har ka ji tsoro ba kaga kuma mu ana wai me ake yi ne yadda ka san dai idan a ce ga wani mai yan miliyan biyar ya shiga cikin biliyoniyoyi waɗanda suna magana an ka ji an ce hamsin to biliyan hamsin ake nufi ba ce ba shi hamsin to ana nufin biliyan hamsin ce ai ba a ci komai ba ɗari da hamsin kawai aka ci to biliyan ɗari da hamsin yake ne ko ka da ya ta yan miliyan biyar ɗinka wadda bata sheka aure ba kaga dole ka koma gefe kawai ka nemi tarbinka kawai ka ta tasbihi kawai ya fiye maka ka nemi lahira kun gano ta jikakkiya har da ka je ka ta muraja ka to wallahi haka mutanen shanki da suke wannan malamin ku je ku nemi videos din suna nan da yawa akan YouTube ka saurari ɗaya biyu uku ka jiya karatun yake addud da suke cewa addud asalin shi Abdul Wadud ne kamar yadda muke rage sunaye ne kaga ainihin din na farko na abdul da kuma ƙarshen wadud din shine aka rayu koma addud kamar da ake cewa misali audu ko aududu ko irin waɗannan da rage sunan na al'ada to sai fi shahara da wannan sunan addud ana danganta shi cewa suna da suna dangantaka da da da hashimawa wallahu alam shine yake cewa a cikin wato wannan ta'aliki da yawa malamin yake cewa kan min yadin lil hakami ladayya lamma tushkami sayyara li urjuzatan kan nuri fawqa al akami kanat lahu mahjuzatan lam yasbiha qablu kami bi uddati talabi kad nazama shamlal hikami malbidu fi rawdil hima kabaydiha كبيدها المركم كم أبردت من نظم تعليم بديء محكم فصار مبارزت من من يشتكي من يش من ينتشكه يزكم تسمي المعارض لها تسمي المعارض لها بسمم وبكم fallahu yajzihi jaza an la yukalu bikami yace kam min yadin lil hakami yace akwai alherai shine yadu anan akwai alheri da yawa da wannan bawan Allah alhakami ya mun dalibin sa ne fa yace ladayya yana bi na bashi lamma tushkami wanda ban iya nabiya su ba gashi ne yace lamma tushkam ai lamma tujza ban sakanka masa ba min shakamahu yashkumuhu shukman bidammi shin ai jazahu shi a malamin ya ce yayi tarjamar wannan malami nashi in ka koma a cikin is'afu zawil arab a cikin ta'liqin da ya ma littafin yayi yayi tarjuma malamin nasa gashi yace sayyara li urjuzatan ya aiko mini da wata waka urjuza naka ce urjuza ana nufin waka akan baharul rajas shine mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu bi abhuril arjaz baharun yursalu suna mashi take da cewa himaru shu'ara saboda cikin a cikin wato ma'aunai sikelolin waka kala 16 da ake da su a larabci to babu sikelin waka mai saukin sa wanda kowa ko wanda dagaji na iya hawan sa irin kasan zai jaki baka bukatar lasisi ko sai ka koya ko ko sai an koyi jaki ban sani ba ban ban sani ko an sai an koya ba amma dina ga jaki ne saukin hawaye ko ba wata harka ce mai wahala ba tunda ba wani ba wani fasaha ce da shi ba ake ana ana rena shi haka ce mutum ma jaki an gama kawai kamar san himairi ya hamilu asfara kaga bala'i ne to shi ake ce mishi himaru shu'ara saboda mawaka sun rena shi kuma yana karban duka zihafat wal ilal da da da lahan duk ana iya yi ba komai koya yazo yana tafiya alfiya ta ibn malik shine alfiya ta suyuti alfiya ta iraki duk waɗannan alfiyat galibin su ana yin su akan arajizu ne kan nuri fauƙal akan yace tana da haske kaman hasken da ke saman al'akam akam jam'u ikam ne shine wato tuddai tuddai wurare maɗaukaka kaman jigawa haka bi uddati talabi qad nazama shamlal hikami ya kira ta da suna eh lam yas kanat lahu mahjuzatan ta kasance ita wannan waƙe lahu gare shi mahajuza Allah ya keɓance masa ita ya samu halin yinta lam yasbiha qablu kamiyun babu wani jarumi da ya taɓa ƙwace mai ita kuma Allah ya bashi dama a jinkirce da yazo yi wani abin da ya kamata a ce wani mutaqaddimi ya ya riga shi kamar maganar Suyuti cewa kam tarakal awwalu ailil akhir ko eh ya ce bi udatu talabi kad nazama shamlal hikami ya kirata da suna udatu talab kuma ya tattara hikimomi daban-daban da suka zo a wurare daban-daban ya tattara su wuri guda malbidu fi raudil hima ka baidiha ka baidiha almurkani ya ce wato albid na farko ɗin da ya ambata shine raƙuma wanda suke farare fi raudil hima wanda suke cikin fadama ko korama wacce ke da kewaye kewaye ka bai bi hal murakkami falalarsu da darajarsu a ce kana da garke na fararen raƙuma masu daraja falalarsu da darajarsu bai kai darajar wannan waƙar ba a gun ɗalibin ilimi kam abradat min nazmi min nazmi ta'alimin badi'in muhkami da yawa daga cikin waƙe-waƙe da aka yi wanda suka rigaye ta masu hikima da ta zo ta sanya yadda su ta ci gurbinsu shi za ka ga shi alhakami yake cewa yana jin nauyi da kunya sharhin wannan baitocin ga shi ne yake cewa ajidu harajan shadidan min sharhil murad min hadainil baitin saboda malamin shi ne kuma ya ziga shi cewa ce wai shi wannan waka tashi ta zo ta fi karfin wasu waƙe-waƙe da aka yi a baya yana jin nauyin sharhin amma ba yadda ya sai da ya sharhin yace saboda ya san waƙe-waƙen mutane akan ilmomin wato a ilimi da hikimarsa wanda sun fana shi har ya buga misali da al-munzumatul mimiyya ta malam mai sulamul wusul ga ta nan wani ta ce al-munzumatul mimiyya ta abin nan hafizul hakami hafiz ibnu ahmad al-hakami wanda shi mutumin ƙasar makka ne wannan malamin ya da shekara goma sha takwas ko sha tara malamansa suka ga yadda yake da fasaha da hikima sai suka ce lalle ya zo ya fara aikin rubutu shine ya fara yin wannan sullamul wusul na aqida din wanda ya samu karbuwa da da darajtawa cikin cikin babukan ilimi saboda albarkar da ya samu cewa malaman shi ne suka sashi ba gaban kanshi ba idan shi wannan yana da wani mauki'i sunan mauki'in shine mu'assasatu al-mutunil ilmiyyal muqtara ka je ka ga don malamin shi yasa cewa yayi idaran wannan mawqi ka je ga irin ayyukan da suke na ilimi masu albarka a wajen to muna so ne mu yi kasusuwan su zama rabin awa rabin awa shi kuma aljibir ya ce rabin awa ta yi me suke cewa da mashi tu a lokacin gidan tv ba albarka ba da albarka to yanzu me aka yi kenan Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi